أما بعد أيها الناس قد تنوع الناس في التعامل مع الزمان فمن الناس من يضيع عمره في البحث عن شهوات زائلة فانية ومنهم من يضيع عمره ووقته في مجالس اللعب واللهو والغيبة والنميمة وما أشبه ذلك ومن الناس من يعرف قيمة وقته فحدد حدفه وقام يبذل في وقته كل ما يستطيع من عمل يحقق له هدفه فهو يعرف قيمة الوقت فعمل عملا صالحا يلقى الله به يوم القيامة وقد وصف الله أحوال الناس في قوله ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله قال ابن عباس رضي الله عنهما ما ندمت على شيء ندمي على يوم غرب شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي انتهى كلامه رضي الله عنه وعنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري وفي رواية عن ابن عباس أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك إخوة الإيمان إن الوقت في الإسلام له أهمية عظيمة واستثمار الوقت يجب أن يكون أهم أولويات المسلم في الحياة اليومية فلا يضيعه في سبيل فلا يضيعه في سبل لا تأتي عليه بالفائدة في الدنيا والآخرة فينبغي أن يشغل بما ينفع قراءة القرآن بالتسبيح والتهليل والذكر بحضور مجالس العلم وحلقات العلم بالتسبيح والتهليل عيادة المريض بالجلوس في بيته يذكر الله تعالى وزيارة الإخوان وما أشبه ذلك عباد الله لعظم أهمية الوقت فقد أقسم به جل في علا في فواته الصور في فواته بعض الصور كقوله تعالى والفجر وليال عشر والضحى والعصر والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى فالله تعالى إنما يقسم بشيء فهذا يدل على إذم شعنه فالوقت أغلى من أن يضاع في أحاديث فارغة أو مجالس غيبة لا يتحرى فيها المسلم الصدق ولا يأمر فيها بالمعروف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم رواه الترمذي من أبي هريرة رضي عن أبي هريرة رضي الله عنه تفكروا أيها الناس في سرعة مرور الأيام والليالي واغتنموا الفرص قبل فتوى قبل فوات الأوان فإن الوقت لا يعيب يقال الأمس قد مضى بما فيه وغدا لعلك تدركه وإنما يومك هذا فاجتهد فيه الوقت أنفس ما عنيت بحبه وأراه أسحل ما عليك يضيء قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدم لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم إن المسلم سوف يسأل عن الوقت أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كما جاء من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ما عمل فيه رواه الترمذي رحمه الله عباد الله وعندما يحاسب الإنسان يوم القيامة على وقته فيما أبلاه سيتمنى لو أن بإمكانه الرجوع إلى حياته الدنيا ليغتنم وقته بالشكل الصحيح في الأعمال الصالحة التي تكسب رضا الله عز وجل فيندم حيث لا ينفع الندم قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون إخوة الإيمان فالذي يمضي لا يعود لذلك لا بد من البحث عن الطرق المفيدة لاستغلال الأوقات وذلك يكون بعمل الصالحة للوصول إلى الخاتمة النافعة قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ففي هذه السورة العظيمة أيها المسلمون منهج كامل للمسلم وموعظة بليغة للاهتداء بها وفيها استثنى الله سبحانه وتعالى طائفة من الخسران وهي الطائفة التي أقامت نفسها على أربع أسس وهي الإيمان بالله تعالى وعمل الصالحات والتواصي بالحق والتعاون على تحقيقه والصبر في سبيل ذلك كله على مواجهة الصعاب والشهوات والأذى قال الإمام الشافعي رحمه الله لو تدبر الناس هذه الصورة لوسعتهم فاتقوا الله أيها المسلمون واغتنموا الفرصة واغتنموا الفرص قبل فوات الأوان فكم من أناس أتتهم المنية على غير مئات فلا تضيئوا أوقاتهم فيما لا ينفعكم وقدروا الوقت قدره فعليكم أن تتبعوا خطوات وأسبابا تعينكم على استغلال أوقاتكم ومن ذلك الأسباب محاسبة النفس فمحاسبة الإنسان نفسه ويسألها عن إنفاق الوقت وماذا عملت في يومها الذي انقضى وكيف مضى ساعاته وفي الطاعة أفي الطاعة أم المعصية ومن الأسباب أيضا صحة صحة الأخشاء صحبة الأشخاص المحافظين على أوقاتهم والابتعاد عن صحبة المضيء الأوقات فإن ذلك يعين الإنسان على استغلال وقته على المرء لا تسأل فسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي فمن المعروف أن كل إنسان لديه أمر محدد منذ بداية خلقه إلى نهايته والمؤمن الحقيقي يشعر بهذا الإحساس من أعماق قلبه وأن الموت حق لا مهرب منه وبالتالي الوقت مهم حتى يستطيع المؤمن بتسجيل أكبر قدر من الأعمال الصالحة وقد قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضره وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد بارك الله لي ولكم بهدي كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العليم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على منوالهم إلى يوم الدين bayan haka yan uwa musulmi lalle ne mutane sun bambanta yadda suke mu'amalantar lokacinsu a cikin mutane akwai wanda yake ɓata lokacinsa kullum wajen gwagwarmaya neman abin da zuciyarsa take sha'awa na wannan rayuwar duniya wacce take mai karewa shine abin da ya sa a gaba a kowane lokacinsa daga cikin mutane akwai wanda yake ɓata lokacinsa wajen zama zama ne kawai na wasanni da wargi da hirarraki ana zance na gulma ana annamimanci da kallace-kallace da abin da ya kama da haka daga cikin mutane akwai wanda shi kuma Allah ya datar da shi ya san muhimmancin lokacinsa don haka sai sanya ma lokacinsa zango domin ya cimma wata manufa don haka ya tsayu a cikin lokacinsa da dukkan abin da zai iya na ayyuka wanda suke masu kyawu don ya tabbatar da wannan manufar tasa don haka wannan nau'i na mutum shi ya san kimar lokaci shi ya saka yake yin ayyuka masu kyawu domin ya haɗu da Allah subhanahu wata'ala a ranar alkiyama a matsayin baƙo mai daraja Allah maɗaukaki ya siffanta mutane kashe uku cikin alƙur'ani ya ce wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah daga cikin mutane akwai wanda yake zaluntan kansa yake tozartar da lokacinsa baya aiki irin wanda Allah ke so daga cikin mutane akwai wanda yake shi mai tsakaitawa ne wani lokaci ya bata lokacinsa a banza wani lokaci kuma ya aiki mai nagarta irin wanda Allah ke so daga cikin mutane kuma akwai wanda shi rigegge ne yake yi kullun yana tafiya zuwa ga ayyukan alkhairi da izinin Allah Allah ka samu a cikin nau'i na uku Ibn Abbasin Allah ya ƙara masa yarda yake cewa ban taɓa yin nadama akan wani abu ba a rayuwata face irin nadamar da zan yi rana a ce ta faɗi kuma a cikin wannan ranan ban ga ayyuka na sun ƙaru irin yadda nake so ba an sami hadisi daga gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ni'imomi guda biyu da yawa daga cikin mutane ba sa cin gajiyarsu inji annabi sallallahu alaihi wasallam ni'imomi guda biyu da yawa daga cikin mutane ba sa cin gajiyarsu shine as-sihhatu wal farag lafiya da kuma dama annabi ya ce da yawa ba sa cin gajiyar wannan ni'imar da Allah ya musu ni'imar lafiya wani baya tuna Allah sai yayi jinya tukun a lokacin zai koma ga Allah kai da fata abin da yake na laifi ma ya daina sau da yawa mutane ba su amfani da damar su daga fadowar fitowar rana zuwa fadowar rana baya amfani da damarsa da yawa daga cikin mutane wannan hadisi Imam Bukhari ya kawo shi a wata riwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku fa'idanta da wasu abubuwa guda biyar kafin guda biyar ka fa'idanta da rayuwarka kafin mutuwa dan in ka mutu ba abin da zaka samu kuma na aiki sai wanda ka dasa ka bari sannan ka fa'idanta da lafiyarka kafin jinya in baka yi amfani da lafiya ba jinya ta maka takunkumi sai ka gaza yin abin da kake so kai amfani da dama kafin abin da zai kade maka hankali ya zo kai amfani da ƙuruciya kafin lokacin tsufa don in ka tsufa ko kana son yin wani abu ba za ka iya ba ka tambayi tsofo batun sallar dare ka gani baya iya yin sallar dare da dogon tsayawa amma in kana da ƙuruciya za ka iya awa hudu ma kana tsaye kai amfani da wadatarka kafin talauci kuma ya same ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama yan uwa musulmi lalle mu sani shi lokaci a cikin musulunci yana da muhimmanci kwarai da gaske abin da ya kamata ga kowane musulmi shine ya sanya lokaci shine abin da yake mafi muhimmanci a rayuwarsa wanda zai kula ya fa'idanta da shi a rayuwarsa ta yau da kullum kada ya bata lokacinsa a cikin hayyuka wanda ba za su san ba masa amfani na duniya ba ballanta na lahira ya kamata kowane lokaci mutum ya shagaltu da abin da zai amfanar da shi karatun alkur'ani ne ko tasbihi in baka karatun qur'anin bakinka da yana nan tunda bai fasa magana ba ka rika yin tasbihi tsarmi tsarmi ka rika yin tahlili kana zikiri ka dinga halartar majalisi na ilimi maimakon ka ɓata lokacinka a banza a wani waje je ka wajen majalisin ilimi inda ake muhadara ko abin da ya kama da haka awa ɗaya ne tak an yi sallar magariba zuwa sallar isha sai ka san fa'ida da addu'ar mala'iku wanda ya bai je ba kuma ya ɓata lokacinsa ka zamanto kana amfana da lokacinka wajen zuwa halaqatul ilm ma'ana ka ɗau littafinka kenan ka je ɗaukan karatun ba shauraro kawai ba yi amfani da lokacinka wajen gaida marar lafiya kai amfani da lokacinka wajen ziyaran ƴan uwa da ziyaran abokan kirki kai amfani da lokacinka wajen zama a gidanka ma kawai annabi ya ce wal yasa'aka baituk ya zan gidanka yana wadatarka ka gwada wa kanka wani lokaci bakka da abin da zaka yi a waje ba sai ka fita ba zauna a gidanka kawai ka rage wa kanka wata fitinar ka dinga yin azkar kana daukar littafi kana dubawa kana mu'amala da iyalanka kana hira da su kana duba yaranka kuna zance sai Allah baka lada in har kai domin Allah mu sani ƴan uwa musulmi saboda girman lokaci da muhimmancin sa a wajen Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala ya rantsuwa da shi a farkon wasu surori Allah ya ce wal fajr wa layalin ashr na yi rantsuwa da ketawan alfujr asubahi kenan na yi rantsuwa da kwanaki guda goma na zulhijja Allah ya ce wadduha na yi rantsuwa da lokacin walaha hantsi wal asr Allah ya ce na yi rantsuwa da lokacin la'asar ko kuma zamani baki ɗayansa a wata fassara yace wallahi idza ya gasha Allah yace nayi rantsuwa da dare a lokacin da ya duhu wannan har idza tajalla nayi rantsuwa da wuni a lokacin da ya kwaye haske ga mutane lokuta ne Allah ya rantsuwa da su Allah subhanahu wataala baya yin rantsuwa da wani abu in har yayin rantsuwa da abu to yana nuna ishara wannan abu yana da muhimmanci da daraja don haka mu sani lokaci yana da tsada tsadarsa ta wuce a ce a tozartar da shi a banza a zamantakewa da za a yi kawai a majalisi ana hira ana gulma watakila mutum a wannan zamantakewa da za a yi ko ba a yi gulma ba sai kaga wani ya yi awa guda ko abin da ya kama da haka bai ambaci sunan Allah subhanahu wata'ala ba bai ambaci hadisin annabi ba bai yi salati ga manzon Allah ba bai yi zikir ba bai yi hailala ba a zauna a tashi alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata mana cikin wani hadisi wanda Imam Tirmidhi ya rawaito daga Abu Hurairah annabi yana cewa ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkuru Allah fihi wa lam yusallu ala an-nabi illa kanat alaihim tira in sha'a azabahu wa in sha'a ghafara lahum annabi sallallahu alaihi wasallama yace mutane ba za su zauna a wani majalisi ba su dau lokaci a wannan majalisi kuma su tashi ba su ambata ranar alkiyama ko ba su yi gulma ba su zauna kawai hira kawai suka yi na duniya ko na kasuwa amma ba su yi salati a annabi ba a wannan dogon zaman ba su ambaci Allah ko sun yi hailala ko zikiri ko abin da ya kama Allah sai ya kama su da wannan zaman ji annabi sallallahu alaihi wasallam alkiyama in Allah ya so sai ya kama su kan sirati sai an tambaye shi akan wasu abubuwa guda hudu sai an tambaye shi dangane da rayuwarsa shin akan me ya kashe ta akan imani ko kafirci in akan imani ne to sai a tambaye shi kuma akan kuruciyarsa ya ya kashe kuruciyarsa dan ita ta fatsari wani baya tuba ga Allah sai lokacin da ya tsufa to za tambaye shi dangane da kuruciyarsa ko da mutum yayi kyawawan ayyuka ya tsufa ba zai zama daya da wanda yake kyawawan ayyuka tun yana kuruciya ba ba za su zama daya wajen Allah sai a tambaye shi kuma dangane da kudin sa ta ina ka san kudin ta wace hanya ko wace kwandala ta ina ta shigo sannan kuma ta ina ka kashe ta tambaya biyu ne sannan sai a tambaye mutum kuma ilimin da Allah ya bashi ilimin addini balle har ya karantar da mutane shin ya tsayu akan abin da ya karanta na ilimi abin da ya karantar da mutane ya tsayu akai ko kuma ya baude a mutane ya fada wa Allah ka kubutar da mu wannan hadisi shi ma Imam Tirmidhi shi ne ya ruwaito don haka a lokacin da ake wa mutum hisabi a ranar alkiyama dangane da lokacin sa wallahi mutum sai yayi da na sani sai yayi da na sani ina ma da a ce a maida shi duniya a rayuwarsa dan ya je abin da ya bata a banza din nan na lokaci ya yi amfani da shi sai ya yi da nasani ina ma da a maida shi duniya ya ƙara aiki ko da ya yi aiki mai kyau sai ya ce ina ma da ya koma duniya ya yi aiki mai kyau sosai sama da na yanzu ya samu ladan da ya wuce na yanzu balle kuma a ce aka siya aikata Allah ta'ala ya ambata dangane da wanda suka ɓata lokacinsu hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un har lokacin da mutuwa ta je ma ɗayansu ya shagalta yana ta abin da ya ga dama sai ya ce rabbir ji'un da inda mala'ikan mutuwa ya zo wallahi wanda ya ɓata lokacinsa sai ya yi wannan da na sani ya ce ya Allah ka maida ni duniya ɗan bani wani baske mana la'alli a amalu salihan fi ma taraktu na yi aiki mai kyau cikin ɓata lokacin da na yi a baya kalla Allah ce in kam ko an ba shi ba zai yi ba inna ha kalimatun huwa ha magana ce kawai ya faɗa inda zai koma zai sake ɓatawa wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun gaba gare su kuma rayuwar barzakhu ce ita ma tana nan da irin nata tashin hankali kafin kiyama yan uwa musulmi abin da ya riga wuce na lokaci ya wuce don haka nan ba abin da yafi dacewa a gare mu ga mutum mai hankali musulmi sai ya iya bakin kokarinsa ya bi hanyoyi waɗanda zai amfana da lokacinsa wajen yin kyawawan ayyuka don ya samu cikawa mai kyau Allah ta'ala ya yi rantsuwa da zamani yace wal asr na rantse muku da zamani a cikin zamani dai mutum yake rayuwa ake haihuwarsa kuma yayi har zuwa mutuwarsa a cikin zamani ne to sai Allah ya rantsuwa da zamani sai ya ce innal insana duk wani mutum da zai rayu a cikin zamani kowane irin zamani daga farkon zamanin sa zuwa ƙarshen zamanin sa Allah ya ce duk wani jinsin dan adam lafi khusrun yana cikin hasara a ranar alkiyama to sai Allah ta'ala da ya tsaya haka mun shiga uku sai Allah ya ce illal ladina amanu wa amilus salihat sai wanda suka yi imani a cikin lokacinsu ya same su suna tare da imani wa amilu salihat lokacinsu ya same su suna ayyukan kirki wa tawaso bil haqqi lokacinsu ya same su suna wasiya da gaskiya watawaso bisabr lokacin su ya same su suna masu hakuri akan bin Allah bin Allah yana da wahala sai wanda ya hakuri akan sa a cikin wannan sura mai girma akwai tafarki wanda Allah subhanahu wataala ya ba mu cikakke da wa'azi mai isarwa wanda zamu nusanta da shi zuwa ga samun rabo Allah ta'ala ya keɓe kadai waɗanda ba sa cikin hasara wasu bangare ne na mutanen da suka tsayu a kayan waɗansu tubali guda hudu su da imani da Allah aiki mai kyau a zamaninsu yin wasici da gaskiya da taimakekeniya wajen tabbatar da gaskiya a zamaninsu yin haƙuri bin Allah subhanahu wata'ala a zamanin nasu da kuma yin haƙuri wajen fuskantar dukkan wahala da za su samu na tsangwama a dalilin bin Allah haƙuri wajen dannewa zuciyarsu daga fusga ta sha'awa haƙuri na dannewa zuciyarsu akan irin cutarwar da za a musu saboda bin Allah. Imam Shafi'i rahimahullahu yace law tadabbara an-nasu hadhihi sura la wasi'atuhum. Da mutane sun tsaya tsam suka kula da wannan sura da kyau inji Imam Shafi'i wallahi ta ishe su samu tsira a kiyama. Don haka mu ji tsoron Allah yan uwa musulmi, mu yi amfani da damar mu fa kafin fa lokaci fa ta kure fa. Mu yi amfani da dama kafin kubcewarta. Nawa ne cikin mutanen da muke tare da su mutuwa ta zo musu kwatsam. Lokaci ɗaya wani sai ka ji an ce maka ya rasu. kwana ɗaya jinya sai ka ji an ce maka ya rasu wani ba jinya sai ka ji an ce wani ya rasu mu amfani da lokacin mu kafin ruwa ya ƙara wa ɗanka da don haka yan uwa musulmi mu bi dukkan hanya da sabubba waɗanda za su taimake mu wajen amfana da lokacin mu don ba alƙawarin kai da Allah zaka dawwama ba daga cikin sabubba mutum kulle ya dinga wa kansa muhasaba ka rika duba kanka kana tsora kanka a ma'auni nan ne zaka iya gyarawa ka rika ganin gazawar kanka dan kai ne gazawa ce mutum yayi wa kansa muhasaba ya tambayi kansa lokacinsa kan shin ya yi fa'idanta da lokacinsa a aikin banza ne ko kuwa kuma za a tambaye shi a kome kowace lahaza sai an tambaye ka game da ita a kiyama shin me ka aikata a wuninka a wuninka ka rika dubawa shin a cikin wannan wunin dora kanka a ma'auni cikin mu'amalolin da kai da ayyukan da kai da duk wani abin da kai yi ta tuna su yi ta tuna su yi ta tuna su shin a wannan wunin kan har zuwa da magarban nan ko daren nan yanzu dan dawo gida menene ayyukan da na yi shin na Allah suka fi yawa koko na banza ne na shaitan suka fi runjaya waɗanne ayyuka ne za su kai ni zuwa ga samun yardar Allah waɗanne ayyuka ne na aikata wanda za su kai ni zuwa ga fushin Allah shin yaya lokaci na ya wuce da'ar Allah ne ko sabo to kaga idan mutum yana yawa kansa haka zai rika yin taka tsantsan tun kafin asalin lokacin kididdigar ta zo shine ranar alkiyama sai ya sulhu da ubangijinsa ya ta yin ayyuka na gari da haka yan uwa musulmi yana daga cikin sabubba waɗanda za su sa mutum ya sami amfana da lokacinsa ka dinga abota kana mu'amala da mutanen kirki mutanen da kasan suna kokari wajen amfana da lokacinsu waɗanda karatun ƙur'ani ne tasbihi ne ayyukan kirki da Allah yake so a yi sada zumunci ziyaran marasa lafiya ziyaran ƴan uwa makamantan faɗan gaskiya tasbihi tahlili zuwa majalisan ilimi to irin mutanen da kasan suna haka sai ya zamanto su ne abokan mu'amalarka don kai ma ka zama irinsu amma ka nisanci waɗanda kasancewan ɓata lokacinsu suke ba su da aiki sai hira kawai ba su da aiki sai kallace-kallace ba su da aiki sai zuwa wajen bol ba su da aiki sai sunuka ba su da aiki sai zuwa abin da kaza da kaza aikinsu kenan a su zamanto ba abokanka ba don za su sa kai asarar lokacinka domin lallai duk lokacin da mutum ya jibinci mutanen kirki zai zan irinsu in ya jibinci mutanen banza zai zama irinsu wani mai wake yake cewa alal mar'i la tas'al fasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wa la tashab al arda fatarda dubo suwa ya abokansa abokan za su ga maka mai halin sa in mutanen kirki ne ka ganshi kullun sune abokansa to bi idin Allah shi ma na kirki don haka sai shi ba da shawara yace in kana cikin jama'a zaka zaba abokan zama ka zaɓi mutanen kirki sai ka zama ta yau mata ji da kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdara ranar da kowace rai za ta ga duk abin da ta yi na alheri an kawo mata wa ma'amilat min su'in haka duk abin da ta yi mummuna za a kawo mata matuƙar ba ta yi sulhu da ubangiji ta nemi yafiyarsa a duniya ba tawaddu irin wannan rai sai ta rika burin ma tana fata lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida ina ma da a ce tsakaninta da wannan aikin da ya kawo mata mummunan sakamakon nan akwai tazara mai nisa ina ma da a ce bata je kusa da wannan aiki ban ballantana har ta kai ga wannan sakamako sai Allah ce wa yuhaddirukum Allahu nafsa Allah yana muku kashedin kansa fa Allah da kansa yace yana mana kashedin kansa dan kada mu yanke kauna sai Allah ce wallahu raufun bil ibad Allah mai tausasawa ne ga bayansa dan mu san akwai sauran fata Allah ya ba mu ikon amfana da lokacin mu اللهم ثبت قلوبنا على دينك وهدنا سبيل الرشاد اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك وهدنا سبل السلام يا هادي يا سلام وارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا وعن جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله